الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي مرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحليم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وأكرم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحابته وعلى من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده واقتفى أثره وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد أصبحنا في هذا الأسبوع وخصوصا في هذا البلد في قلق وخوف واضطراب وزوبعة حتى صار بلدنا في تفجيرات قنبلية وتفعيدات بندقية وأصوات دبابات مخوفة الشيء الذي أزعجنا الشيء الذي كنا نسمعه في بلاد بعيدة عنا فصارت في عقر ديارنا وأوساط ساحتنا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه فالفتنة نزلت والمصيبة ولدت والكارثة بدت أيها الأفاضل إذا حل بقوم مثل هذه الأمور المؤسفة فما هو إرشاد شرعنا المطهر أهو بثه ونشره والقيل والقال فيه لا ثم كلا ولا بل إن لشرعنا المطهر إرشادات ينبغي التزامها والعمل بها للخروج من هذه الأزمة وقد جعل الله لكل ضيق سعة ولكل مشكلة مخرجا وهناك واجبات ينبغي على الحكومة القيام بأدائها على وجه وعلى الشعوب واجبات من وجه آخر وهذه الواجبات تكون كالآتية أولا يجب على الأمة أن تتقي نشر كل خبر بلا تثبت وبلا تأن وبلا روية وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين ينشرون أخبار الخوف والأمن بلا تأن ولا رجوع إلى أهل العلم فقال تعالى قولا حكيما وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فقومنا تأولوا سرعة نشر الأخبار في كل ما يقع فلا يتغيثون في نقلها ونشرها وإذاعتها أيها الأفاضل اعلموا أن نشر ما لم تحققه من باب شهادة الزور وقول الزور اللذين هما من كبائر الذنوب واللذين شجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأنهما ذنبا وجرما وفسادا كما روى أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حيث قال وكان متكئا فجلس فكان يكبرها أنا وقول الزور وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت ثانيا علينا أن نعترف أمام الله تعالى بذنبنا وأننا فرطنا في ذنبه وأن نتوب إليه ونستغفره فإن باب الله تعالى مفتوح لكل من طرقه وطلب الدخول فيه وطلب الدخول فيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والتوبة أيها الأفاضل لها ثلاثة عناصر ذكرها علماؤنا في كتبهم وهذه العناصر الثلاثة هي العنصر المعرفي العلمي وهو علمك بأنك أذنبت واعترافك بخطاياك لأن في الناس من يذنب ويقفل ولا يبالي بمعرفة ذنبه ثم العنصر الوجداني النفساني وهو الشعور بالندم على ما ارتكب من المعاصي وما قصر في فعل الطاعات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة ثم قال في حديث آخر صحيح التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم العنصر الثالث العملي وهو الخروج من المعصية إلى الطاعة ومن التقصير إلى العمل بالجد والمواظبة والهمة العالية فإذا تبنا وعلم الله تعالى توبتنا يقبلها ويخفف عنا هذه الحالة الحرجة ثالثا أيها الفضلاء على الحكومة أن تتقي الله في شعوبها وأن تتبع الطرق الحكيمة في تفتيش من تتهمه فإن هناك وسائل شرعية وقرارات قضائية في البحث عن المجرمين والأصل في كل متهم براءته حتى تثبت إدانته فلا ينبغي مؤاقبة المتهم قبل رفعه إلى المحكمة القضائية العادلة رابعا على الجنود ورجال الشرطة ألا يكونوا كلاب صيد لأحد بل عليهم أن يفهموا أنهم يعملون لحماية الوطن ولبث الأمن في البلاد فكيف يسوغ لهم أن يعملوا أعمالا غوغائية في ترويع العباد وتحطيم الأبنية وتخويف النساء والأطفال وعليهم أن يفهموا أن أعمالهم أعمال رباط إن أحسنوا نياتهم وصححوا طوياتهم فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى خامسا أيها الأفاضل على الجنود أيضا ورجال الشرطة والأعمال الاستخبارية أن يدركوا خطورة ما كنا فيه وأن يعلموا أن هناك مفسدين في الأرض ينتهزون هذه البرق ويجعلونها سانحة في رمي البراء الطاهر اليد الذين لا ناقة لهم ولا جمل بكهن ظالمة ودعاوي غاشمة فوجب عليكم أن تعملوا بحكمة وتفتشوا بسكينة وروية وهذا من إرشاد ديننا وتوجيهات قرآننا يقول الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثالثا على الناس جميعا أن يعلموا أن الله تعالى لا يعفو عن كل من رمى أحدا بتهمة مظالمة عدوانا وظلما وطغيانا وهو منها بريء اسمعوا أيها الأفاضل إلى ما قاله ربنا في هذه الجريمة الممقوتة والكبيرة الممحوقة ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها فإنه قد جمع عدة مفاسد كسب الخطيئة والإثم ثم رمي من لم يفعلها بفعلها ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لم يستحقها ثم ما تترتب على ذلك أيضا من كلام الناس على البريء إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله تعالى العافية منها ومن كل شر تابعا أيها الأفاضل هذا يؤلمنا مبلغ الخزي الذي بلغه هذا اليتيم مبلغ الخزي الذي بلغه هذا الإقليم الشمالي المسلم من فوضوية وعدم ثرات أولي حكم وعلم وحلم يلجأ إليهم وقد صدق الشاعر حيث قال لن يفلح لن يفلح القوم فوضى لا ثبات لهم ولا ثبات إذا جهادهم كانوا البيت لا ينبل إلا على أمد ولا عماد إذا لم تمت أوتاد اللهم احمي وطننا من شر الكائدين ومكر المفسدين وحقد الحاسدين واذكروا الله تعالى العظيم ذكرا كثيرا وادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبرحمته تزول العقبات والصلاة والسلام على رسوله الرحمة المهداة والنعمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يجب على من سموا أنفسهم برؤساء هذا الإقليم ألا يسكتوا في موضع الكلام وألا يسكنوا في موضع الحركة فالسكوت في وقت الحاجة إلى الكلام خيانة والسكون في الحاجة إلى التحقق غش غش ودياتة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثامنا علينا جميعا أن نظن خيرا بإقوامنا فإنه من إرشادات ديننا وأوامر ربنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لكن أيها الفضلاء ينبغي ألا نتساهل بالدعاء بل يجب علينا أن نزيد جهدا على جهدنا فإن الدعاء بشروطه وآدابه مستجاب عند الله تعالى ولا يجوز أن نتهاون أو أن نستهزئ بالدعاء فإن ذلك خسران مبين أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تقطع ولكن لها أمل وللأمل انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويمسكها إذا نفذ القضاء وفي الخداع نسلي إخوتنا المصابين في هذه الفتنة ونواسيهم وندعو لهم بالبرء والشفاء والصحة وندعو للمقبولين أن يفك الله كراهتهم وأن يرزقهم الصبر على هذا القدر المقضي عليهم من ربهم وأن يظهر الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون وأن يعيننا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن ربنا جل جلاله ناصر عباده المؤمنين bayan haka ‘yan uwa kudu ba tana faɗi a cikin harshen hausa wannan sati ya zama mana sati na damuwa da tashin hankali musamman a cikin wannan garin namu domin fashe-fashe da aka ji na wasu abubuwa da kuma ƙararrakin bindigogi da wasu sautukan da ba a sake saba jin su al'amarin da ya firgita kowa ya tayar da hankalin al'umma su baki ɗaya abinda za muke bin shi a nesa sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu ya kawo shi kusa dan uwa mu sani wannan fitila ce ta sauka kuma wannan musiba ce wannan kuma bala'i amma musulmi an gata ne shi a wurin ubangijinsa da kuma addinin duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka afku to akwai nusantarwa ta addini da karantarwa ta addini ba a shaɗe mu karazu ba ba ya kamata a yi ma al'umma bayani akan abubuwan da suka wajaba su aikata su riko da su domin fita a cikin irin wannan tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma kowace matsala magani kowace damuwa kuma tana da shi abu na farko dukkaninmu da mu da hukuma akwai wajibai abubuwa na tilas da muka bar waɗanda ba mu aikata su ba ko kuma muka yi sakaci da su waɗannan abaibaɗan su ne sakamakon su ke faruwa a cikin abu na farko ya waje ba a kan kamar yadda na ji malam mai gabatar da bayanai ko wa'azi kafin hudu ba yana bayani akan kamun baki taka tsantsan cikin maganar da za ta fito a cikin bakin daga bakin mutum abu na farko ce ya waje ba a gare mu zo muna da takatsantsan wajen yada labarai al'ummar mu yau ta dora ma kanta wani aiki wanda Allah bai dora mata ba shine duk abin da ya faru to kowa na da cewa a ciki kuma kowa na da fassara kuma kowa sai yayi tsokaci akan wannan abu wanda a tsarin addinin mu ba haka bane kowane abu ana sanya shi a muhallinsa ba komai bane za ka dora ma kanka ce sai sai ka faɗi ra'ayinka a game da wannan abu wannan demokuraɗiyya ta ƙarya da ta zo ta ba mutane yanci na ƙarya ta ce kowa na da damar ya faɗi abin da bakin shi ya ga dama kuma abin da bakin nan ya ga dama kuma wai aka ce masa albarkaci to sai dai ya zama tsiyata ku ba albarkaci ba saboda haka wajibin mu ne mu zama idan al'amurra sun abu irin wannan mu zama masu natsuwa masu rashin sakin bakuna ba waɗanda za su zo kawai ki ta faɗin sabci faɗi ba maganganun da da ɗan sanda kogo ku zai tsare ka ba za ka iya kare kanka ba balle mala'ika ranar lahira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zargi mutanen da suke yin irin wannan ɗabi'ar ya ce idan al'amari ya zo musu na tsoro ko na tsaro sai su riƙa yaɗa wannan labarin Allah ya ce kashi da ake sun mai da wannan al'amarin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake da rai a yau kuma su koma zuwa ga sunnoninsa ingantattu su koma kuma zuwa ga masanan cikinsu to da waɗannan da Allah ya zaɓe su ya sa suka zama masana sun fitar musu da abin da ya cancanta su yi aiki da shi wato su musu istinbari to daga ya kai dan uwa musulmi baya halatta a gare ka ka saki bakinka akan duk abin da ya faru ka ce kai sai ka faɗi abin da ba shi kenan ba ba a gaban ka aka yi ba ba ka wurin aka yi amma kai ta sharki kai ta ba da labarai kamar da kai aka shirya abu abin da ba za ka iya kare kanka ba wannan ɗabi'a mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta a cikin ɗabi'a ta shahadatu zuri faɗin abin da baka gani ba ba a gaban ka aka yi ba kuma ba ingantaccen labari ta samu ba ai a musulunci ma gani da ida ya fi ji da kulli Allah ya sanar da yace laisa al-khabaru kal mu'ayanati abinda aka ba mutum labari bai sai ya kai matsayin abinda mutum ya gani da idan sa ba abinda malamai suke ce mushi ra'ayi la'ayi abinda ka gani da idan manzon Allah sallallahu alaihi yana bayani akan shahadatul suri hadin maganar da ba a gaban ka aka yi ba baka kai da wannan abu ba yana faɗin zunubai manya-manyan zunubai da suke kai mutum wuta yana kishin gida kawai ke meke in ji mai riwaya ya miƙe zaune saboda mahimmancin magana ya riƙa lalata ta yana cewa kun ga shaidar zir kun ga magana zir fatan abin da baka gani ba baka ji ba ta gidna abu zarin ya ce ya ta lalatawa an kuka ce ina ma dai manzo Allah ta sama ya shiru ya tsaya haka nan ai mun ya mun fahimci abin da yake nufi abu na biyu ya wajaba yan uwa gabaki dai in waɗannan abubuwa suka faru magabata na kwarai idan musiba ta tafko musu to tsayawa suke su fuskiri kawunan kansu su koma su ce me muka yi ma Allah Allah ya jarrabe mu da wannan domin dukkan wani abu da ke faruwa na damuwa to so tari yana zuwa ne a matsayin sakamakon abin da bayi suka aikata wannan magana ce ta alkur'ani Allah ma na yafa wasu da Allah na kama bayi akan duk saban da suka yi to da Allah bai bar wani ne ta ta kasa a ban kasa ba sai dai Allah mu da kuke take yana kyala bayi ko ma a kyale shi an je lahira a masa hisabi to amma duk da haka Allah yana tsoratar da mu ko ma hankalta mu fahimci cewa mun aikata abin da ba daidai ba ni ikirari a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa mu masu laifi ne ya Allah ka gafarta mana annabi Nuhu alaihi salam ya faɗa ma mutanensa haka yace na ce musu ku yi istighfari ku nemi gafara ubangiji ubangijin ku ya kasance mai karɓar gafara idan kuka yi haka Allah subhanahu wata'ala zai saukan muku da babakon ruwa mai amfani daga sama sannan ya kare ku da yawan dukiya da 'ya'ya sannan ya kasance ya sanya muku gonaki masu albarka sannan ya sanya muku koramu waɗanda za ku rika samun ruwa mai daɗi wanda ba zai yanke mu tuba ya bayin Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki akan sabo da muke aikatawa alal aqal mu tuba akan zunubai manya manya ƙananan zunubai kuma sai Allah ya gafarta mana tuba malamai suka ce tana da matakai uku akwai mataki na farko shine mataki na ka san ba ka yi saɓa domin idan baka san ka yi saɓan ba baka yadda ka yi saɓan ba to ba tunanin su ba akwai mataki na biyu matakin nadama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nadama to ya tuba kuma duk wanda ya tuba to Allah na shafe masa zunuban sa ya dawo zai da zunubi ko daya akwai mataki na ƙarshe shine canza hali bayan an san an yi zunubi an tuba daga zunubi to kuma a canza hali to muna da bukatar wannan muna da bukatar tuba ga Allah subhanahu wata'ala idan muka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to idan muka yi addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'ar mu ya yaye mana bakin cikin da muke ciki ya kawar mana da musibu da suke afkuwa a cikin mu ya tsare mu daga cikin na uku ya waje ga hukuma a dukkan matakan da ta ji tsoron Allah, ta bi hanyoyi na hikima a kan binciken waɗanda suke yin ɓanna. ‘Yan sandanmu da masu aikin leƙen asiri a Najeriya ana ba su tarbiyya mai kyau, ana ba su tarbiyya ta ƙwarewa, amma abin bakin ciki sai ga aikinsu kuma ya saba ma abin da aka karanta su. wajibi ne gwamnati ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah Allah zai tambayi duk wanda Allah ya bashi shugabancin al'umma ko mutum biyu aka baka shugabanci ta shiga balle a ce kana jagorantar mutane miliyan kaza miliyan ɗari kaza ranar lahira ba za ka wuce ba sai an yi maka hisabi ya kai mu'amala da kowa daga cikin su amma a ce gwamnati ta ido ta bar abubuwa su lalace a mai da rayukan 'yan adam su kasance abin banza yadda ake kashe sauro a sa musu shelton ko yadda ake fesa wa kiyashi magani su mutu haka gwamnati ta kare ana ta kashe al'umma wanda wallahi tallahi da wasu kasashe ne shugabannin nan namu na Najeriya duk sauka da kasashen da suka san abin da suke ko da abin kunya ya tabbata shugabanci baya tabbata ba za ka samu jin daɗin shugabanci ba kada ka babu zaman lafiya abu na farko da al-Imam Ibn Khaldun malami masanin sociology da masanin shugabanci da siyasa ta musulunci yace abu na farko da ke sa shugabanni su ji daɗin shugabanci shine samar da tsaro da zaman lafiya a ban kasa domin idan al'ummarka kai da kake shugabanci a sama ba su da natsuwa to kai ma ba za ka natsu ba to dan me za a kyana abubuwa har mutane su kai ma matsayin da zargin su yayi karfi suna cewa gwamnati take yin waɗannan abubuwa wace irin gwamnati ce wannan to ya wajaba gwamnati ta ji tsoron Allah ko musulmi ne shugaba ko ba musulmi ba ne ai akwai karatuttukan da ake masa yana zuwa tocin shi fastan shi yana mishi wa'azi irin nasu kuma a cikin injilansu akwai bayanai na cewa duk wanda ya zalunci ya zalunci al'umma sun yi imani da lahira a faɗin su to sun fita daga cikin kiristanci ne wanda suke kiristan kiristoci a cikin su waɗanda kuma suke musulmai sun fita daga musulunci ne ba su yadda da qur'ani bane ba su yadda da hadisi bane ake faɗa musu ba su bi kuma su ɗaura gaba da faɗa da shirin mai da martani ga dukkan mutumin da ya faɗa musu gaskiya ƙarshen shugabanni na zuwa ne idan suka kai sun kulla kunnuwansu duk shugaban da ya kulla kunnen shi ya daina sauraron abin da ake faɗa masa ƙarshen shi Fir'aunu matakin da ya kai na ƙarshe ke ya kai ma matsayin ya kulla kan shi bai so kowa ya faɗa mishi ma alimtu lakum min ilahin ghayr ma urikum illa ma ara ana rabbukum al'ala maganganun sa uku kenan na girman kai ga Allah da nuna titi da kai ga Allah. So daga wajibi ne wannan. Abu na hudu, sojojinmu, sojoji ba kotuna ba ne, ‘yan sanda ba kotuna ba ne, ba a yanke ma mutum hukunci a dokar ƙasanmu ta Najeriya, haka kuma yake dama a cikin musulunci mu musulunci muke gabatarwa. To a cikin dokar ƙasa ba a yanke ma mutum hukunci alhali ba a kai shi kotu ba. babu inda aka ce a yanke ma mutum hukunci a cikin dokokin Najeriya ba a kai shi kotu ba. ‘Yan sanda aikinsu su kai mutum kotu, su gabatar da ƙara, su gabatar da shaidu, su ko sojoji ba inda suke da wannan hurum. To kada su zama karnukan farautar wasu. Su sani aikin su tsara ƙasa, shin ribarsu shine ƙasa ta zauna lafiya. ku sani ku masu kaci ku kuka fi shiga hadari a cikin wannan matsala wanda bai da kaci zai iya yawon shi inda ya ga dama baya jin tsoro amma kai da kake da kaci baka isa ka aje kai tafiya ka ba ba tare da bindiga ba ko ake ta kuma ana ta kashe to dan me za ku zo kai ku kayin abubuwa na shashanci da auka da rashin tsari da tsin bin doka alhaji an karanta da ku doka ku riƙe ayyuka na tsorata bayi da firgita su da yin abubuwan da ba wanda zai iya fassara su ba za a iya gane abin da kuke nufi ba. So daga ku ba san nukan farauta ba ne. Aiki aka ɗauke ku ku ‘yan ƙasa ne aikin ku ƙara ƙasa ba ku ƙara wani ba. Ku ƙara ‘yan ƙasa a samu zaman lafiya. Ku ku samu zaman lafiya ‘yan ƙasa su samu zaman lafiya. Aikin da aka sa kuke. kuma ku sai masu aikin kaki aikin ku in kun kyautata niyya yayi kama da ribatu ne ribatu manzo Allah ta sani yace tsara gefen kasa domin kada magabta abokanan gaba su shigo su kai ma wannan kasar hari aikin ku ce da ribatu kuke me yin ribatu ko manzo Allah ta sani ya kwatanta shi da me yin jihad fi sabilillah in aka kace shi ana ba ta aljanna zai ko ya za ku ba ta ayyukan ku ku zama kuna da mummunan zato abu na biyar ya wajaba da sojoji da 'yan sanda da sss da cid duka gabaki daya su fahimci hadarin da ake ciki akwai maɓallata a ƙasar nan masu yawa gaba ta yi yawa a tsakanin mutane haka kawai baka ci ba baka sha baka ci ba baka gani ba wani yana can kai ma kana can gefe yana gaba da kai sai ya je ya ba da sunan kai sai kai dan boko haram ne shi ke nan sai a taso da hauka a zo a huta gidanka a ci mutuncinka to su san da wannan maballata suna nan burin simoni simoni kadaci to abin da ya waje ba a gare su shine su bi ka'ida ta bincike wajen tabbatar da me laifi domin kar su je su kora ma mutumin da bai yi laifi ba laifi Qur'ani yace ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan wani fasiki duk wanda zai kawo maka labari malaman tafsiri suka ce ka dauke shi asalin sa fasiki ne shi fasiki ne bayyana sako ka dauka asali labarin da ya baka ƙarya ne haske kishi ya ƙarya ta tabbata ita ce gaskiya haka wasu malaman tafsiri suka fassara wannan aya in fasiki ya zo maka da labari to kakka an sace ka tabbatar kai bincike domin abin da ake gudu shine kan ku je ku afka ma wasu mutane akan jahilci daga baya kuma ku zo kuna da kun sani da kun sani kun yi bincike a zo ana jin kunya haka wannan abin yake ta faruwa yake ta faruwa muna wannan bayanin ne a matsayin labaran da basu ku da kowa ba jaridu sun rubuta gidajen rediyo sun faɗa an sha afka ma mutane ba su ci ba ba su sha ba a ƙasar nan a ɓangarancin wannan ƙasa na Najeriya. Sai daga baya a bai ta bayyana cewa ba su da laifin komai mutane ne tsarkakakku mutanen kirki an yi ma al'umma asarar. Mutane da yawa suke rayuwa a ƙarƙashinsu. Idan aka kashe su an kashe al'umma ne yawa. Amma sai a zo a afka musu mutanen kirki wani ya musu ƙage ya musu ƙazafi. A zo a afka musu a kashe su a huta musu gida. yanzu wannan daidai ne a wani tsari ne ake yin waɗannan abubuwa wajibi ne hukuma hukumomin da aka ɗora musu tsaro su san wannan masharranta sun yi yawa a ƙasar nan hassada ta yi yawa gaba ta yi yawa a tsakaninmu wani na jin haushin ka baka mishi komai ba zai je ba da sunan kai yake dan boko haram ne ina nan da kamar magana to dan me ba za a yi bincike ba abu na bakwai ko na shida dukkaninmu mu da ba aikin tsaro muke yi ba wajibinmu ne mu ji tsoron Allah mu ba mu sani cewa duk wanda ka je kama kage dan duniyar ka ta tabbata ka miki sharri mutumin kirki salihin bawa ka je ka ba da sunan gidan kana da alaka da wasu jami'an tsaro ko kana da alaka da gwamnati ko ya taba bata maka rai saboda siyasa ka je ka kai sunan shi ka ce shi ne laifi ne to ka sani Allah madaukakin sarki ya kana dan maka azaba ne tsanani Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata wani zunubi ko laifi sai ya fake ya je ya jefu wani wanda bai yi wannan laifin ba ya ce shi yayi to hakika ya daukan makansa wata katuwar ƙarya ya jingina makansa kuma ya dauki zunubi mabayyani babban malamin tafsiri malamin fikihu a sheku sa'ad yana fassara wannan ayar a cikin tafsirin sa yace wannan na nuna aikata haka yana cikin manyan manyan zunubai kuma yana cikin abin da ke halakar da ne saboda abin da ya tattara na karna kala kala daga ciki akwai ƙarya da danganta ta zuwa ga wanda ba ba ba yi laifi ba mutum da yi laifi ba ka je ka ce yayi laifi saboda a ci mutunci kai kuma ka ji daɗi duniya ka ta tabbata to ka sani ga wannan ayar ta hau kanka domin abin da ke faruwa ke mafi yawancin waɗannan abubuwan da suke zuwa su faru shin ne ake zuwa a je a yi mutane shin ne kana zaune baka ji ba baka baka ci ba baka sha ma wani ba ke je ya bada sunan kai sai ake dan kaza ne na bakwai wannan na nuna mana matsayi da wannan bangare namu na arewacin Najeriya musulmi ya shiga na lalacewa da taɓanɓalewa da rashin tsari da rashin shugabanci da muke da shi. Dole a faɗi wannan maganar ita ma. Ina waɗanda suka naɗa kawunan suka ce su ne shugabanninmu na arewa. Me suke yi ba ma jin sautukansu. Yau ne da safe yanzu nan ɗazun nan kai na ji kungiyar limamai majalisar malamai da malamai da limamai ta jihar Kaduna ta ba da bayanai na taron da kai a game da waɗannan abubuwan da suke abubuwa. Ina shugabannin mu na arewa suna kallo ake waɗannan abubuwa. Ba su da wani abu da za su iya aiwatarwa domin wannan abin ya ragu. To wannan yana nuna mana halin da muka. Mawaki na cewa al'umma ba za ta taɓa ci gaba ba ta ci nasara. alhali ba ta da shugabanci ba ta da tsari sannan kullum idan jahilai suka zama su suke jagoranta al'umma to al'umma ta halaka gida ba a gina shi sai an masa harsashi sannan ba a samun harsashi sai idan an sa a sati mai kyau saboda haka ya wajaba ga waɗanda suka kira kansu shugabannin wannan bangare na arewacin Najeriya kasci shiru ana buƙatar maganar su kasci kwanta ana buƙatar tashin su kasci daina motsi ana buƙatar motsin su mu ji su sun yi wani abu mai mahimmanci a game da waɗannan abubuwa da suke ta afkuwa daga can sai can daga can sai can yanzu a adamawa ta kaima wai sai dai gwamnoni su aiko a kwace musu ɗalibansu ba su da abin da za su iya yi Watan jihar ta turo a kwace mata ɗalibanta an kashe ɗalibai ashirin da kaza a muji abin da za su yi shine dai da su turo motoci a kwace musu ɗalibansu to ina ne ba a yin abin da ake yi a muji a arewacin Najeriya ina ne da shiga bai yanzu zariyar nan tamu akwai inda ya kai zaman lafiya da to ga mu ma satin nan ya mun shiga cikin tashin hankali kenan musiba ce amma ba ta kwace ɗalibai ba ne ku je ku kwace ɗaliban ku. A abu ne da ya kamata ku zauna ku yi nazari a matsayin ku na waɗanda kuka ce ku ɗan boko ne masu ilimi masu basira akwai tsofaffin sojoji a cikin ku akwai tsofaffin ƴan sanda akwai tsofaffin ejekan akwai tsofaffin ministoci tsofaffin ambasadoji wasu tsofaffin shugabannin ƙasa ne duk a nan ɓangaren su me suke mana dan me za su shigo Allah madaukakin sarki yana cewa ku yi iyaka abin da za ku iya yi na aiki. Allah zai ga aikin da kuka yi. Manzansa ma zai gani Allah zai nuna masa sannan mummunai za su gani su ma za su muku shaida ran lahira. To daga wanda bai yi aiki ba bai yi ba wanda kuma ya shi ya yi. Abu na takwas ya wajaba a kanmu dukkaninmu mu rikau da zato da junanmu. Domin mun kai matsayin kyamar junanmu kamar junanmu da munanan zato da muke ma junanmu yana cikin abubuwan da suka kai mu a cikin wannan tashin hankali. Musulmi zai je ya kai ɗan uwansa musulmi ahalin sunna ya ba da sunan shi ya ce a zo a kama shi a huta gidansa kawai saboda ya saba mishi a wani abu. Mun koma muna nema mu zama irin ɗabi'an larabawa ta munafunci. ta kai mai yanzu duk ba laraban da za ka yi hulɗa da shi a ƙasashen larabawa kana ɗaukar shi an tuho shi ne zai maka leƙen asiri haka ɗalibai suke ba mu labarin wanda suke karatu a ƙasashen waje a ƙasashen larabawa ba wani wanda za ka amince mawa to bai kamata mu kai wannan yanayin ba na tara kuma na ƙarshe ya waje ba ‘yan uwa mu ƙara addu'a addu'a ne amfani ce da sharuɗanta da ladubbanta in dai za mu aiwatar da abubuwan da aka ambata mana a baya a sama to in muka ji da addu'a sai Allah madaukakin sarki ya so kake ba shi yasa ga takarda daga shugaba malam Sani Yakubu yake ba limamai umarni na hamsu salawati cewa su yawaita alkunuti a cikin sallolin su guda biyar ya tabbata a sunna in musiba ta sauka ana yin alkunuti bayan an dago daga sallah bayan an dago daga hukumu a raka a ƙarshe a faɗa mu Allah damuwar da ake ciki mu tsarkake niyoyinmu mu tsarkake ayyukanmu mu ji a ranmu cewa Allah zai tafi addu'a an zalunce mu kuma mu mun tuba daga zaluncin da muka yi in ma mun yi zalunci sai Allah ya tafi addu'a to da kada wanda ya ji a ransa cewa Allah baya karban addu'a in ka ji cewa Allah baya karban addu'a to shikenan ka halaka ka lalace wajibi ne mu yawaita addu'a a sujadan mu a lokacin da muka gabatar da wasu ayyuka na alkhairi a alkunutanmu a tahiyanmu mu yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ka jikanmu Allah ka gafarta mana Allah madaukakin sarki ka kawo mana da waɗannan fitilu da suke faruwa a wannan bangare na kasar tamu sannan a ƙarshe muna lallashin waɗanda waɗannan abubuwa suka faru da su na damuwa da waɗanda aka riga aka sako su bayan an kama su da waɗanda kuma suke ɗaure ba a riga an sako su ba akan waɗannan abubuwa da suka faru a wannan satin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddauta sakin Allah madaukakin sarki ya tsare mu gabaki ɗaya sannan ƴan uwansu waɗanda suka shiga cikin damuwa su ma muna musu lallashi muna lallasa su akan cewa su yi haƙuri jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana jarraba bawa idan yana kansa bawa sai ya yi haƙuri sai ya ƙara matsayi a wurin Allah maɗaukacin sarki domin bai yi raki ba bai kai ƙara Allah wajen wanda ba zai iya ma Allah komai ba muna yin wannan addu'a اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة عذاب الخبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة عذاب جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمي وطننا من شر الكائدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوغاتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احم وطننا اللهم احم وطننا من شر الكائدين اللهم احمنا واحم أولادنا اللهم احم ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع